أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a yau za mu ci gaba da tafsirinmu a yau hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya zo daidai da hijiran masihiyya ashirin da ɗaya ga watan biyu hijiran masihiyya dubu biyu da ashirin da shida za mu tashi ne aya na ɗari da hamsin da biyu a cikin suratul a'raf aya na ɗari da hamsin da biyu wallazina amilu sayyi'ati ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم أنا زام تاشي سورة الأعراف آه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين آمنوا والذين عملوا السيئات lallai kuma waɗanda suka aikata munanan ayyuka duk wata mummuna ta aiki sun aikata waɗanda suka aikata munanan ayyuka sun matabu sannan sai suka tuba raja'u anha suka dawo daga barinta ita wannan munanan ayyuka kamar bautan da bane isra'ila suka yi wa ɗan maraƙi har ya kai ga fushin annabi musa alaihi salam da ya dawo daga miƙati ya zo ya kama gashin ɗan uwansa annabi haruna da hannun dama ya riƙe yana ja da kuma gemunsa da hannun hagu me yasa annabi musa ya yi haka saboda idan ka taɓa allah mutumin kirki ba ba za ku shirya da shi ba mutumin kirki idan ka taɓa Allah ba zai barka ba a take zai nuna maka fushinsa amma in don ƙashin kansa ne zai yi maka haƙuri babu wani damuwa dewa za ka samu idan ka yi musu wani abu za su yi kaman ba su sani ba kaman ba su ji ba kaman ba su gani ba amma in ka taba Allah to za ka ga fushinsu a take to shi ne ya ce wallazina amilu sayi'at kuma waɗanda suka aikata munanan ayyuka sun matabu sannan sai suka tuba raja'u ana suka koma suka dawo daga barin aikata munanan ayyukan idan caca mutum yake yi ko kuma a'a wasu irin abubuwa waɗanda ba su da kyau mutum yake aikatawa amma sai dai tuna ubangijinsa sai ya daina wannan aikin da yake yi wanda ya san kuma bayi da kyau min babiya daga bayanta wa amanu kuma suka yi imani billahi da Allah inna rabbaka lallai ubangijinka ya rasulullah min babiha daga bayanta ai at-taubatu bayan wannan tuba lan gafurun mai yawan gafara ne lahum gare su rahimun kuma mai jin kai to at-taubatu in muka yi in muka ce za mu yi magana akan tuba tuba ina da sharuɗansa in idan kana so yanzu za ka iya yin aiki na saɓo daga yanzu zuwa faɗuwar rana dubbai to amma ba wai aikata saɓon ne damuwa ba ya ake tuba ai tuba ina da sharuɗa kamar nan kusa-kusa mai lalari ya kawo shuruɗin taubati sharuɗan tuba kai ne ka aikata sabo ka zo ka tuna Allah ka ga girman Allah kai imani da shi ka ce kai kai daga yau fa ka kwaɓe kanka daga wannan mummunan aiki ka koma wa Allah to ka dawo wa Allah akwai sharuɗan tuba kamun Allah ya karbi tuban na farko sai ce annadamu alama fata nadama akan abun da ya wuce abun da ka aikata kam ya riga ya wuce yayi amma baka san me Allah zai yi akai ba shin zai kama ka da wannan abun da ka diga ka aikata don shi ka ya zama fili mabi abu ne wanda ya riga ya wuce sai abun da Allah ya yi akai to kayi nadama akan abin da ka aikata shi ma wannan tuba ne kamar yadda manzon Allah yake cewa annadamu taubatu nadama tuba ne shi ne sharaɗi na farko ka yi nadama akan abin da ka aikata don me ka aikata to wannan tuba ne na biyu mutum ya ɗaura niyya na na biyu mutum ya ɗaura niyya akan cewa ba zai sake aikata wannan saƙon da ya taɓa aikatawa ba har iyakacin rayuwansa والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره دور نية ba zai sake dawowa zuwa ga aikata wannan laifin da ya yi ba har zuwa ƙarshen rayuwansa wannan shi ne sharaɗin tuba na biyu na uku wa an ya buka limasi ya tafi sa'atiya lallai mutum ya bar wannan saƙo a cikin lokacinta sai ya ce in kana mutalabbisan biha idan ya kasance yana lullube da ita misali yanzu mutumin nan yana cikin aikata wannan sabo ne sai tuban ya zo masa sai ya tashi ya bar wannan abin da yake yi misali idan kiɗa yake yi ya tsaga wannan ganga yanzu ya tona rami ya binne wannan gangan duk wani abin da yake aikatawa a wannan lokacin in dai yana cikin aikata ta ne to ya barta to waɗannan su ne sharuɗan tuba sai malamai suka ce to yaya wanda ya ƙwace abubuwan mutane ya ci kuɗin wane ya zambaci wane ya yi wa wane kaza ya yi wa wancan kaza ya yi wa wancan ma kaza ina tsoro fa ka yafe mini yanzu fa ni gaskiya wa'annan abubuwa da nake aikatawa to ina ganin fa idan na koma wa ubangiji na fa ba za mu zauna lafiya ba don haka daga yau na bari ni kuma ina roƙonka ka yafe mini duk wanda ka san ka zalunce shi ka je ya saka cikin hillu ya yafe maka abin da ka masa shi da sharaɗi na hudu wasu malamai kuma suka ce a'a idan baka da shi kuma ba yaya za ka yi ai ka zambaci mutane ko ka ci kuɗin wane ka zambaci wane haƙƙin su ne Allah kuma baya yafe haƙƙin wani sai in shi ya yafe maka shi yasa aka ce idan mutum ya mutu da bashi a ɗaure yake sai dai biya masa bashin shi ne zai warware wannan ɗauri da aka yi masa a cikin kabari sannan a kasarin mu ba ma karɓan bashi da niyan mu biya eh kana ganin kai aiwa ne mai akwai ne don duk wanda ya baka yana da shi ko to kana ganin kamar shi kuɗin banza yake samu to baka sani ba kuma wallahi zai maka tarnaki zai sa ka samu delay a gate ba za ka tsallake da wuri ba saboda ne saboda haƙƙin ɗan adam shi ya sa manzon Allah ya ce a tadirina manin mublis min ummati shin kun san waye al mublis a cikin al'ummata sai sabbai suka ce Allahu a'lamu wa rasuluhu Allah da manzonsa su suka fi sani a wata riwayar kuma su larabawa sun ɗauka al-mublis shi ne makaskancin mutum sai manzon Allah ya ce a al-mublis idan aka ce maka mublis shi ne wanda zai zo ranar tashin alkiyama ya dakiwa ne ya zagiwa ne ya cuciwa ne ya zambaciwa ne ya zubar da jinin wane ya fasa wane kai ya yi kaza to shi ne al-mublis zai zo da irin waɗannan laifuffuka ranar tashin alƙiyama. Idan wani ya kawo ƙaransa, duk wanda ya kawo ƙaransa, Ubangiji zai bari ba, sai a ɗauki ladansa, ba ya fasa wani kai ya zagi wani ya ci kudin wani ba, ta yi mai kudi ya sai a ɗauki ladansa sai a biya wancan ya tafi abunsa. Wannan kuma ka zage shi shi ma a ɗabi ladanka saboda kai ka zage shi a bashi dole a bashi ra'ayi to yaya idan ladanka ya ƙare amma waɗanda kai wa laifi ba su ƙare ba da zai biyo baya duk wanda ya kawo ƙara tun da baka da lada ba za a ce a yanzu kan a bar shi haka ba a'a Allah ba a zalimin bawansa ba ne za a ɗauki zunubin wancan ɗin da ka gaba tun da ladanka ya ƙare babu abin da za a bayar amma ai akwai wannan kuma yana da laifi shi ma ko ba haka ba ka sai a ɗebi zunubinsa daidai laifin da ka masa sai a ɗaura maka wancan mai yazo a ɗebi nasa a sa ma a ɗebi na kasa a ɗebi na wannan haka dai har waɗanda ka yi wa laifi su ƙare na dangagan ka riga ka sayar da zamba da zalunci da sauransu to da an gama baka da lada to da me haka dai aljanna akwai sai a ce to irji ila ummikal hawiya ta ce to ka koma zuwa ga jatumarka ita ce wutar haliya wa ma adraka ma hiya naru hamiya to shine sakamakon mai zambatan mutane ko mai cin zalin mutane ko mai yaudaran mutane duk abin da ka san kai in ka je lahira in dai baka tuba ka bari ba daga nan duniya wallahi ba za a barka ba to da yawa muna yi wa jama'a sallah muna yi wa jama'a azumi muna yi wa jama'a sadaka muna yi wa jama'a zakka in ka je lahira ka zambaci wani ka daki wani ka gulman wani da sauransu kenan to haka za a ta ƙiba ana rarraba musu ya tsari a zuba maka fuffukan mutane kuma shikenan daga ƙarshe mutum ya tafi wato hanya guda ɗaya kowa ya san hanyar Allah ya kiyaye mu to shine inna rabbaka lallai ubangijinka min badiya daga bayanta ai at-taubatu tuban dan gafurin mai yawan gafara ne lahum gare su rahimun mai jin ƙaibihim da su
ولما سكت عن موسى الغضب وعقد الألواح وفي نسقتها هدى وفي نسقتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي مسكتها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرحمون آه، ولما الغضب فشل سكت يكنت سكن ينت عن موسى daga barin annabi Musa ai mun karanta ranar alhamis shi annabi Musa da ya tafi ganawa da Allah ya bar mutanensa a hannun annabi Harun ya kula da su ya wakilce su ya wakilce shi gare su ai bayan tafiyarsa Allah ya gaya masa inna qad fattanna qaumaka min badika ai Allah ya gaya wa annabi Musa lallai haƙiƙa mumin mumin fitini wato jama'arka daga bayanka gashi sun koma sun bar bautar Allah suna bauta wa ɗan maraƙi wanda samiri ya ƙera musu samiri kuma mun ba da taƙaitaccen bayanin sa muka ce samiri ɗan zina ne a lokacin da fir'auna ya sa a rinka yanka yara da uwarsa ta haife shi sai ta kai shi cikin kogon dutse ta ajiye shi sai jibrilu ya zo yana renonsa ya san mala'ika jibrilu idan ya zo duniya to yanda za a halaka fir'auna mala'ika jibrilu ya zo ne da go'iya ta matar doki kenan shi kuma samiri yana kallon mala'ika jibrilu saboda shi ya yi renonsa har ya girmar da shi shi kuma jibrilu wannan dokin da ya hau ana kiran dokin farasul hayat duk inda ya taka rayuwa ne shi wannan doki da samiri ya ga gurbin da dokinsa ya taka inda kofutun nan ya taka sai ya ɗebi tsakuwan sai ya ɓoye a zamanin da annabawan da suka shure ba sa cin ganima ba kamar jama'an annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam mu wannan al'ummar tamu in an je yaƙi aka samu ganima a garin waɗanda aka yaƙan za a raba saboda a fufata su su ji haushi dukiyarsu ‘ya'yansu matansu dabbobinsu gaba ɗaya sai a raba a garinsu bayan kuma an yaƙe su to amma al'ummomin farko ba haka ba ne sai dai su tara ta su ƙona to shi samire ya tara waɗannan kayan ƙawa na ainihin zanen don shir'aura su ƙabbiyawa to tun da ƙabbiyu ne banu isra'ila kuma a lokacin su ne waɗanda yake bautarwa su ne suke tonon lambatu su suke gini su suke tono shadda duk wani aiki na kwadago bani isra'ila ne suke dangin annabi musa sun karɓi kayan kawa na zinariya da azurfa a hannun kafiyawa su bani isra'ila to kamun su mayar musu da aro an halaka fir'auna da jama'ansa kaga kaya ya zama nasu kaga ya zama ganima amma za su ci ganima kaga ba za su ci ba don ba a halatta musu ba shi yasa wani mai littafi yake cewa ahallallahu lahu da na'ima wahdahu manzon Allah shi kadai Allah ya halatta masa ganima a cikin annaba amma shauran annaba duka sai dai a tara a kona to tun da konawa ake yi shi samiri kuma ya riga ya san jibrilu ya ɗauki wato ƙasan kofaton dokin jibrilu sai ya ƙera musu ɗan maraƙi da ya ƙera ɗan maraƙi sai ya ɗebi tsakuwan nan sai ya zuba a cikinta sai tana kuka tana cewa hu irin kukan saniya shi jasadan lahu kuwar kuwar da larabci shine kukan saniya sai ya ce musu haza ilahu kowa ilahu musa fa nasiya ai wannan dan maraƙi da na na kera muku in ji samiri shi ne abin bautar ku da abin bautar annabi musa ma mantuwa ya yi tafi yana neman allah a wani waje ga abin bauta mutum sun kai mutane sun kai dubu ɗari shida suka zo suka kewaye wannan ɗan maraƙi yana kuka suna rawa yana kuka suna cashewa mutum dubu goma sha biyu ne kawai ba su shiga wannan harka ba amma saura duka sun yi wannan rawa shikenan shi kuma annabi musa ya yi wa bani isra'ila alkawari bayan an halaka fir'auna zai je ya karɓa musu littafin da za su zo su rinka amfani da shi rinka gaibin nasu ya yi wannan ɗanyen aiki to Allah kuma ya gaya wa shi annabi Musa kuma alƙawari suka yi na kwana arba'in idan ya tafi shi annabi Musa sai ya yi kwana arba'in kamun ya kawo musu wannan littafi suna ganawa da Allah to ga abin da samiri sai Allah ya ce masa inna qaffattan na qaumaka min badika wa ballahu musamiri haƙiƙa mu mun jarrabi mutanenka daga bayanka kai Musa samiri ya su to shi kenan shi annabi musa bai tashi dawowa sai ya dawo da fushi yana dawowa da fushi kawai sai ya kama yayansa annabi haruna don ya fi annabi haruna ya fi shi da shekara uku wansa ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya kama gashin kansa dama gashin a kitse yake ya kama gemunsa da hannun hagu yana jansa ya juhu ilaihi yana ta jansa shi kuma annabi harun mutum ne mai haƙuri mai jumriya sai ke cewa ya fi ummi ya kai ɗan uwata karka kama mini gashin kaina da kuma gashin gemu na karin ɗai mini haka kana mini cin fuska a idon mutane za ka faranta wa maƙiya fa ciki wala tusmid biyal a'ada karka yi abin da zai faranta wa maƙiyina ciki don ina da makiya a cikin mutane na dinnan shi yasa ma ba sa sauraro na na yi sai musu nasiha na yi sai musu gargadi na yi musu wazi sun ki sauraro na sannan kai kuma ga shi ka dawo ka zo ka kama gemu na da kuma gashin kaina kana ta jana ai daɗi ya kashe su sai abin ya yi tasiri a zuciyan annabi musa don yana tsammani da ya tafi ya bar su har da annabi haruna ma yana cikin waɗanda suka bauta wa ɗan maraƙi sai da ya kai masa bayani ya ce sun kusa kashe ni ma da na hana su a nan ya tausaya wa ɗan uwansa annabi harun sai ya musu addu'a to shine a nan ubangiji yake cewa walan ma sakata an musa ba walan ma yayin da ba fushin sakata ya kwanta sakana ya natsu an Musa daga annabi Musa zuciyarsa ya kwanta hawa da zuciyarsa har ya ja gashin kansa da gemun sannan yanzu abun ya kau a kazan alwa sai da abandon and diversity. ya natsu fushin ya kau ci annabi Musa shikenan akagal arwa sai ya ɗauki allunan allati alqaha wa'adda ya jefar da su saboda da saboda ɓaci rai an taba Allah wa fil muskati a cikin kofin su ai mani suka fiya ai kataba wato abinda aka rubuta a cikin ta kofin don da ya jefar da hannunan hannunan sai suka kaskarye sai aka sake kufewa to manan na sakto na ɗaltu kenan a larabce kamar ka ɗauki wannan ka juya littafi kamar ka kai abu a yi maka photostat ka gani ka gani copyright kenan to haka aka yi da attauran da ya da su a rubuce a cikin allunan ɗin sai ce a kazal alwaha sai ya ɗauki allunan allati alƙawa'an da ya watsar da su saboda ɓacin rai sai ce wafi nuskatiya a cikin kwafinsu mani suka biya abin da aka rubuta a cikin ta aikuti ba hudan akwai shirya minal balalati da ɓata daga ɓata wa rahamatin da kuma rahama to a cikin abin da ya samu shi annabi Musa a cikin wannan allon nasa ya ce wajattu fil alwa ya ce na samu a cikin allunan nan ummatan akwai wata al'umma kafaratuhum kafaransu ita ce as-salawatul khams salloli lokatai biyar yanzu sallolin da muke yin nan wallahi kafara ne shi yasa manzon Allah ya ce dukkan mutum mai sallah lokatai biyar kamar fa mutum ne wanda ga kogi a ƙofar gidansa yadda sallah take ga kogi a ƙofar gidansa da ya fita daga cikin gidansa ya zo ƙofar abin nan ƙofar gida zai samu ga kogi a ƙofar gidansa kuma kullum sai ya zo ya yi wanka sau biyar a cikin wannan kogi fa hal yabqa min daranihi shay'un shin akwai wani abu na datti da zai saura a jikinsa kai ko a rijiyar gidanka kai ko a famfon anguwanku kake zuwa ka ɗebi ruwa kullum sai ka yi wanka sau biyar ban tsammani za ka yi daidai da mai wanka sau biyu a rana datti da zai saura a jikinka kaga babu to haka ba misalin wanda yake sallah lokatai biyar ike misali yanzu ka yi sallan asuba ai dukkan mun nan mun yi sallan asuba ko ba haka ba dukkan musulmi dai mun sani yana yin sallan asuba ko yayi da jama'a ko yayi shi kadai amma dai yana yi ko yayi da cikin lokaci ko kuma sai karfe bakwai ya in tayi ya tashi ya biya ko kuma ya tashi ya yar mugu ba yawa sai lada eh don wani ma bai san ma yanzu karfe nawa ne ma in ya tashi da da safe zai biya sallan asuba ba kawai ya ga gari ya waye ya yi littin bai samu jam'i ba zai yi sallah ne kawai idan ƙala'i ne ma oho idan kuma zai ba da lokacin ne ma yanzu oho ko ba haka ba shi dai a ce ya yi sallah shi ne damuwansa kuma wani ma yana yin sallan don in ya mutu karaƙi masa sallah eh akwai su da yawa akwai wasu kuma da mangariba akwai inda ake daba idan zai yi idan bai yi daba zai samu waku ba a gani akwai kala-kala don kowa da abin da ya sa yake yin sallansa wani kuma yana yi ne don Allah Allah ne ya ce a yi sallah kuma ya yadda wajibi ne ya sani farilla ne yana yin lokacin biyar ɗin nan a gani to idan kai sallan asuba ai za ka fita kai dan shigullan ka ko kamun a ce azahar ta yi in dan kasuwa ne ya tafi kasuwa idan ma'aikacin ofis ne ya tafi aikin ofis nasa idan ma'aikacin gona ne ya tafi gonansa ko ba haka ba to a cikin wannan ɗan yawo da kake yi akwai abin da za ka iya yi na sabawa Allah ai baka sani ba don kana zaune haka baka yi motsi ba baka yi magana ba wallahi za ka ɗauki zunubi ka gani a sai akwai damuwa to idan kai sallan azahar abinda kai tsakanin sallan asuba da azahar din nan ba kai sallan azahar ba to in dai ba kaba'ira ba ne in ka nisanci kaba'ira Allah ya yafe maka duk wani abin da kai tsakanin sannan asuba da azahar din nan Allah ya yafe maka amma sharadin tilafin kaba'ira sharadin in ka nisanci kaba'ira haka kuma in kai sallar la'asar duk wani laifi da kai kurakuran da kai in dai ba kaba'ira ba ne tsakanin sallan azhar da la'asar Allah ya yafe maka haka in kai sallan mangariba duk abin da kai tsakanin la'asar da mangariba Allah ya yafe maka haka in kai sallan isha duk wani abin da kai in dai ba ka ba'ira ba ne to Allah ya yafe maka ya shafe wannan laifi haka kuma in kai sake yin sallan asuba duk abin da kai tsakanin sallan isha zuwa asuban nan Allah ya fi sai dai abun da ka tsara to ina mai sallah ya ga laifi inda ba zai aikata kaba'ira ba eh akwai zunubi a wajensa akwai kurakurai kaga babu amma sharadi ka nisanci kaba'ira ba duk abun da gaban wannan kaba'ira ne ka nisance shi ka yi ƙoƙari ka hana kanka to wannan kenan to shi ne kafaransu ita ce sallansu sannan ya ce ya samu kuma inni wajattu fil alwa lallai ni na samu a cikin allunan nan da ubangiji ya bani ummatan ya kuluna sadaqat akwai wata al'umma wannan al'umman jama'anta suna cin sadaka kuma a ba su lada a kai inna Allah ya jizil mutasaddiqin ai Allah ya gaya mana Allah yana ba wa masu yin sadaka lada har ma wanda ya ciyar da wani a cikin wata ramadan din nan ka samu dan wato kwayan dibinon ka guda daya sai ka ɗauka ka yi a zuciyanka ka ba wa mutum sadaka a cikin wannan watan na ramadana na yi buɗe baki da shi ƙwaya ɗaya ba ko kuma ma rabin dubunan ma ɗayan ma a raba biyu kai ƙwaya ɗaya ne a wuri a hannunka mangariba ta yi sai ka ga wani a kusa da kai sai ka raba ta biyu sai ka ɗauki rabin sai ka bawa wani gashi kusa da kai sai ya buɗe baki da shi to kana da ladan azuminsa shi wannan mutum kana da ladan azuminsa fa amma ba tare da Allah ya rage maka ladanka saboda ya ɗuda ya bashi ba a'a zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ne na Allah wanda yake ba da ita ga wanda ya ga dama ba tare da kuma an rage maka an rage maka ladanka na azumi ba Allah ne zai ɗauki lada musamman irin wanda ake bawa mai azumi yau ba an bawa wancan wanda ka bawa dabinan ba shi kenan sai Allah ya ba shi irinsa amma bai taɓa ladanka ba kaga sadaka kenan to shi yasa a cikin watan ramadan din nan ake so a ninninka sadakoki saboda ana ninnin ladan in za a baka lada goma yanzu za a baka lada dubu a gani ne saboda ne saboda wannan watan duk wani sadaka idan kai Allah yana karba to amma sadakan da kai a cikin Ramadan to ya fi lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai yake wa kana al-umamu qablahum sannan al'ummomin da suka shuɗe a gaban wannan al'ummantawa a gaban wannan al'umman da na gani a cikin attaura ya harikuna gana'imahum suna ƙona ganimansu ne sai ce faji alhum ummati annabi musa ya ce wa allah ka sanya su su zamanto al'umma ta ce banu isra'ila ya ce hun ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ladan na al'umman annabi Muhammadu ne. Waka ba a halatta wa kowa ganima ba sai al'umman annabi Muhammadu. Ba a halatta wa kowa ganima ba sai al'umman annabi Muhammadu. Kai, su bani Isra'ila ba su isa su yi sallah ba fa sai a church. Eh, sai a cikin majami'a ba su isa su yi sallah ba. Annabi wato Musa Allah ya gaya wa annabi Musa ya gaya musu da babba da yaro da mace da namiji da bawa da ɗa duka zai sanya su masu haddan attaura suka ce su ba sa son karatun attaura da kai a sai dai suna kallo suna karatu ka gani shi yasa ba za ka samu mutum da wuya ka samu mutumin da ya haddace old testament ko kuma new testament eh attaura ko kuma linjila da wuya ka samu sai Allah ya sanya wa al'umman annabi Muhammadu shi yasa yace inni wajadtu fil alwa na samu a cikin allunan nan ummatan wata al'umma ana dinihim littattafansu dama in al'umman annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. A gani? Ya ƙira'una an zaharin gai. Annabi Musa ya ce wa Ubangiji, suna karatu kuma da ka suke hadda. Wa ya ƙira'una nazaran kuma suna karatu da nazari. In suna kallo ma za su yi karatu. littafin in kuma ba sa kallo ma za su yi karatun littafin sai ce faji al'ummar ummati ka sanya su su zama al'umma ta ƙala hun ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallah ya ce masa a sam annan ba zai ba al'umman annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yanzu ka duba a cikin garin nan kawai in kace za ka zaɓulo mahaddatan alƙur'ani allah kaɗai ya san iyakansu na rantse da allah don duk adama ba za ka samu garin da ta tara mahaddata alkur'ani kaman gombe ba da yaro karami ya haddace izu sittin ƙur'ani ne kawai yake tafiya in ka taɓa aya kadan sai ci gaba eh innan da zai raɓa rabbun Allah su masa sai ci gaba kawai ka gani ka koma can kuma cikin bakara ka gani masalin ka masalin da zai astauka da nara sai ya daura maka amma ba zai koma baya ba sai al'umman annabi muhammadu kaga Allah ya ba mu irin wannan to shi ne yake cewa wa fi muskatiha hudan lallai a cikin kofinta ai ma suka fi abinda aka rubuta a cikinta ai kutiba hudan akwai shirya minal balala daga bata wa rahmatin da kuma rahama lillazina ga waɗanda hum suɗin nan yarhabuna masu tsoro ne wato ya kafuna masu tsoro ne li rabbihim ga ubangijinsu wa dakala lam sai aka ce lillazina hum alal maf'ulu kenan an sa shi akan maf'ulu bi taqaddumi saboda gabatar da shi واختار موسى قومه سبعين رجلا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أتتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل تشاء وتهدي من تشاء أأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين to masu bautar maraƙi su riga sun yi laifi dai an riga an yi ta su bane isra'ila cikin mutum dubu ɗari shida mutum dubu goma sha biyu ne kawai ba su bauta wa ɗan maraƙi ba to yaya za a yi sai allah ya gaya wa annabi musa tun da mutanen kan nan sun yi laifi sun bauta wa ɗan maraƙi sun bar wadda ya halicce su wadda ya halicci sammai da kuma ƙasa wadda yake matarwa wanda yake rayarwa sun je suna bauta wa ɗan maraƙin da samiri ya ƙera to ka zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanenka shi ne ya ce waktara musa ƙaumar sab'ina rajulan waktara musa annabi musa ya zaɓi ƙaumahu mutanensa ainihin ƙauni cikin mutanensa bane isra'ila sab'ina rajulan mazaje saba'in mimman lam ya'budul ijla amma cikin waɗanda ba su bauta wa maraƙi ba bi amrihi ta'ala da umurninsa ta'ala madaukakin sarki Allah ne ya mutu shi zaɓi mutum saba'in a cikin mutanensa shikenan daga cikinsu kuma dattaɓai ake so don cikin mutanensa ya ce su waye za a zaba dattaɓai wiya annahu lam yajid illa 60 shaykan aka ce da ya zo ya zaɓi mutum ya zo ya zaɓi mutanen sai samu kwata-kwata ma dattaɓan masu 60 ne cikin 70 ba su kai 70 ba me za su je su yi su tafi turi sina'a da annabi musa su je su waɗanda suka bauta a waɗan margin nan sai zaɓi mutum 60 dattabai to ba su cika ba ai saba'in ya ce ko fa'auhallahu ilaihi an yaktara min shababi asharatan sai Allah ya masa wahayi tunda dai mutanen nan kwata-kwata 60 ne ka samu dattabai a cikin bani Isra'ila ba saura mutum goma ba sai aka ce to ka ɗauki samari guda goma a cikinsu ka haɗa da dattabai 60 fakkaran sai zaɓe su shi annabi Musa fa azba wuce sai suka zamanto dattabai a take Allah sai ya juya suka zama dattabai mutum goma nan fa amara Musa alaihi salam an yasumu sai annabi Musa ya ce musu ku yi azumi su yi azumi wai ta dahari su yi tsarki wai tsakiro siyaban kuma su wanke tufansu wa siyabaka fa tsakir ai qur'ani ya gaya mana kada mu zama wato kazaman mu ai ka gani don ne addinin musulunci tsaftatacciyar addini ne shi yasa sai dai ka yi koyi fa da ita ka gani sai dai kai koyi da musulunci ba raguwar addini ba ce ba ƙazamar addini ba ce sai dai wani ya gani ya yi kwaikwayo da kai yanzu da mu ake kwaikwayo a gani za ga yanzu ko ina ka je inda ma'aikata take ha- da wanda yake musulmin da wanda ba musulmin duka sai da buta ake zuwa bandaki a gani an ce mana mu goge bakinmu idan kana goge bakinka da asuwaki za ka yi- da za ka yi shekara ɗari a raye haƙoranka ba za su zube ba shi yasa ma manzon Allah yace laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kullu wudu'i da ba don kada in taɓura wa al'ummata ba da zan umarce su da yin asuwake tare da dukkan alwala amma sirrin kar ya takura din da ya sa su za ta zama farilla baka isa ka yi alwala baka yi farilla baka yi- baka yi- baka yi asuwaki ba ka gani sai ce to da ba don kada in takura wa al'ummata ba da zan umurce su da yin aswaki tare da dukkan alwala saboda abu ne wanda yake ina da tsafta dama addinin nas- na- nazifa addinin musulunci tsaftatacciya ce wala yadkhulu janna illa nazifun manzo Allah ce ba mai shiga aljanna ba sai mai tsafta aljanna ma in ba ka a shiga mutum da nazafatu min al-iman kenan tsafta yana daga cikin imani a gani amma yaushe za ka zauna wai kai musulmi wai sai ka ga musulmi yana zaune da datti wai ai shi musulmi ne shi bai damu da duniya ba rashin damuwa da duniya shine ka zauna da datti fi sabilillahi in baka damu da duniya ba sai ka zauna da datti idan kai sujjada sai mutum na kusa da kai ya dinga jin hamaminka daidai ne ka gani shi yasa ko gashi a jikin mutum ba a so mutum ya yi arba'in eh, shi kwana arba'in da gashi a jikinsa ka jera ka aske kamar yadda in za ka fara aikin haji dole sai ka yi aski za ka aske gashin hamata za ka aske gashin mara ka gani za ka yanke farshe to haka ake so musulmi kada gashin jikinsa musamman gashin mara gashin hamata ya yi kwana arba'in a jikinsa ana so ya aske fidratan lahin lati faɗar nasu alaiha shi ne wannan kenan shi ne addinin musulunci to amma ka zauna da datti wai shi ne musulunci kayanka dabbare dabbare kayanka duk dotti farshenka zagada zagada ha gani wannan ba musulunci ba ne ana son mutum ya zamanto mai tsafta ce sa annabi musa ya umarci mutanen sannan kamun su je su sadu da allah su gana da allah tunda allah ne ce ya zaɓe su mutum saba'in din nan amma kamun su je ba su yi azumi sannan kuma su yi wanka su su yi ɗauraya saboda su je da tsafta a sai addinin musulunci addini ne mai tsafta to da suka yi ɗauraya suka yi azumi suka yi wanka sun makara garin ilal miqat sai fita da su zuwa tsiri sina shi annabi musa wa huwa tsiri sina to da suka zo tsiri sina da annabi musa shi mutum 60 din nan eh 70 din nan falamma da na musa lokacin da annabi musa ya zo kusa kusa da wannan dutsen tsiri sina وقع عليه عمود من الغمام حتى أحاط بالجبل shikenan sai irin kaman dusa ne na kankara haka sai ya sauka ai muna gani a kasashen turai turai ko da satellite ai yadda kankara yake sauka ai ka gani dusan kankara sai ya zagaya ya kewaye dutsen ɗin sinaɗi wadda kada musa sai annabi musa ya shiga ba za ka ga kore ba saboda ne saboda wannan dusa yana sai annabi Musa ya ce, Kuma dusa ya riga ya kewaye shi wa qala li qawmi sai ce wa mutanensa ifmu ku zo kusa kuma ku matso fadanau hatta da kalifin ba su ma suka matso har suka shiga cikin giragizan a gani wa waqa'u sujjada suna shiga da sai suka faɗi suka yi sujjada sannan sujjada ba inda mutum ya fi kusa da Allah kamar lokacin da yake sujjada shi yasa ma yake cewa wasjud waqtarib eh kai sujjada ka ƙara kusanta na inji Allah in wani ya zo ya tambayi manzon Allah me zan yi ne in yi ma- in samu makwabtaka da kai a lahira ka zama makwabci na ya rasulullah sai manzon Allah ya ce alaika bi kasrati sujud na hore ka da ka yawaita nafila ka yawaita nafila in kana so ka yi makwabtaka da manzon Allah a aljanna amma kana kwance haka ba ka tashi da daddare ka yanke wani lokaci saboda ubangijinka sannan ka ce kana son aljanna ma akwai aiki balle maƙwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ba ƙaramin aiki bane don ka sai ka hana idon ka bacci shi yasa wani mai littafi yake cewa karimu izzan summa tanamu laylan eh kana neman daraja kana neman ɗaukaka kana neman ilimi kana neman lahira sannan kuma ka kwanta ka yi bacci a wannan shata ce ba zai taɓa yiwuwa ba dole ka hana idon ka bacci ƙalirin minan laili ma ya ja'un ai Allah ya gaya mana kaɗan ne suke bacci a cikin dare ma ɗin nan ma malamai suka ji abin da ya sa aka ce ma ya ja'una ɗin nan liƙillatin naumi saboda ƙanƙantan baccinsu a kan yawan baccinsu sai dai in baccin ta sace su saboda mai lahira suke nema shi yasa Allah ya yaba musu ya yi musu kirari yace qalilan minal wato abun minal laili ma yahjaun kaɗan ne suke bacci a cikin dare sai dai baccin ma ta sace su sannan dukkan mun nan yanzu muna bacci dukkan mun nan muna bacci ne annasu niyamun dukkan mutane suna bacci za ma tu astaiqazu da zaran sun mutu sai su farka da haka ne dama amma sai ga kome ya canza eh da kai ne a gidanka kana cikin matanka kana cikin eh, eh, eh, sha'anunka kana cikin kana- sai da duk abin da ba haka bane a gani mutuwa da yayan abu kowa yana bacci saboda kabari ka jinkirta baccinka zuwa kabari a gani manzon Allah yana ta la takun ka fulani kar ka zama kaman wane bai kira suna ba Eh, kar ka zama kaman wane kana ya tsumu minan laili fataraka da yakan tashi da daddare ya yi nafil filinsa ko da raka ne ko raka hudu Allah ya iyar da shi yana yi fataraka sai zo ya bari to kar ka zama kamansa amma ba a kira suna ba sai ka duba da kana nafilan eh ina yi amma yanzu na bari to ka tashi da kai ake Mhm. ka tashi da kai ake ai da kana tashi ka karanta izu goma ko to yanzu izu ɗaya ma baya samuwa ina izu ɗayan ya tafi I- izu tara ya tafi ya bar izu ɗaya to kai har tara ka gani to duka wannan sai a kula da shi akwai wata mace ana kiranta rabiatul adawiya kowane rana within 24 hours tana yin nafila kawai banda farilla raka'a goma sha bakwai da Allah ya farlanta mata nafila take yi raka'a dubu nafila take yi raka'a dubu to amma mun fa ba ma iya yin raka'a biyu kuma id- idan aka taba Allah ba mu aljanna amin aljanna kan gashi a cike da bakin mu amma ba za mu iya ba to saboda haka mu dage da nafil filin nan don idan ka je lahira ka ga barindin da muke yin nan Allah ba ba Allah assalamu alaikum din nan za a samu gibi to in an samu gibi ba ka yin nafila don akasarin matasa yanzu ba su damu da nafila ba eh idan aka yi assalamu alaikum din ma kawai za ga mutum kwaya masallaci yana mulmuli ga mutum ya tashi ya fita abinsa Allah kuma yana cewa fa idza faranta fansab wa ila rabbika farghab akwai wanda ya fi maka Allah akwai inda ya kamata ka natsu fiye da gaban ubangijinka to ba ma iyawa yanzu haka a gani assalamu alaikum kawai mutum ya tashi ya fita abunsa ai ya gama sallah a gani Allah kuma ce bai zafa hanta fansab wa ila rabbika farghab idan ka gama sallah ka kafe a wurin wa ila rabbika zuwa ga ubangijin ka kuma farghab kai kwadayin wani abu mana ba mu da bukatu wani sharin wasu wani abu kaza ya same shi ba za ka iya zama ka natsu ka roƙi ubangijin ka ya sauwaƙe maka ba to masallaci yana muntsini wa yake muntsini ne shaidan wurta umma wurta a gani ba ka da lokacin zama tashi ka fita kawai kuma in mutum ya fita zai ka rasa me yake yi inda za ka fita kalle ka zai ga yana zaune abunsa wallahi shaidan ne yake hanawa ka kafe a wurin man a gani ka roƙi ubangijinka kana da bukata ina da bukata wani yana da bukata ka roƙa wa mutane Allah ba wai sai sun sani ba ma kana gamawa in mala'ika yana cewa amin wa laka misli zalik kai ma kana da irin abin da ka roƙa wa mutanen nan to saboda haka mu dage akwai wani kuma ana kiransa hasanul basari shi ma haka yake yi da yake yana sallah raka'a dubu wannan matar rabiatul adawiya ta ce abin kunya ne a je lahira a ce ba matan da take nafila raka'a dubu saboda Allah ita ma sai ta kama kaga bayan Allah imam shafi'i shekara arba'in shekara arba'in da alwalan sallan asuba yake yin alwalan sallan isha yake sallan asuba imam shafi'i ko kuma yaushe katifa mai laushi ya bar mu a gani yaushe mutum mu ƙoshi ya bar mu yaushe hira ya bar mu da sauransu saboda haka mu dinga kwaikwayon wa'ancan da suka wuce shekara arba'in ba da sallan alwalan sallan isha yake yin sallan asuba kuma kullum sai ya sauke qur'ani irin lahiran da kake neman nan fa ita yake nema shi ma amma neman lahiran ka ɗaya da nasa ɗaya da nawa a mun kasa mun kaza sannan ma mu duba yadda muka yi da Allahu akbar Allahu assalamu alaikum shikenan Allah tabjil da sha'ani sha'ani duk da ka sha'ani kaga magana ya kare saboda haka mu kera to wannan kenan to shikenan da suka je mai mai sujja